الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar laraba 21 ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1443 wanda ya dace da 29 ga watan tara shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin taqribu daruri min ulumiddini wanda shaikhu al'allamatu al-bahar abdullahi bin muhammad bin fodway rahimahullahu ta'ala rubuta wanda aka sani da abdullahi gwandu allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama a wannan karatu namu shine karatu na bakwai za mu tashi faslun fisitri a wannan fasali zai yi bayani akan sutura da yau wajaba namiji ko mace su sa kamin wato su tsayu domin bayar da sallah domin ba a sallah ba tare da sutura ba Uh, tun da an riga an yi bayani kan abin da ya shafi tsalki an yi bayani kan abin da ya shafi alwala an yi bayani kan abin da ya shafi wanka to sai mu ɗauka yanzu an riga an yi wanka babu abin da ya rage sai a sa sutura idan an sa sutura sannan sai a yi maganar sallah to kame a shiga bayanin sallah shine malam zai yi mana bayani akan mi yau wajaba ga mace ko namiji su rufe lokacin da za su gabatar da ɗaya daga cikin salloli da muke yi na wajibai ko kuma na nafilfilu to shine malaika wannan fasali saboda haka wannan fasali yana da mahimmanci musamman ta ɓangaren mata da ana samun matsala sosai wajen saka sutura lokacin da za a yi sallah da yawa wasu mata suna sallah amma ba tare da sutura yadda wadda musulunci ya ce asa ba to za mu ji in mace za ta yi sallah da ina da ina take rufewa ina ya zamo tilas ina ya zamo wajibi ke rufe sannan ina ya zan ba dole na ke rufe ba to abinda malam yake son mu fahimta a nan ana son duk sanda mutum zai gabatar da sallah ya zamo cikin kamala cikin sifa-sifa wadda take mai kyau saboda za ki gana da mahalicinki shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to tun da za ki gana da Allah ba haka kawai za ki zo da kika garama ba a akwai kyakkyawar sifa wadda ake bukata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khuzu khuzu zinatakum inda kulli masjidin wato idan za ku yi sallah to ku riƙi ado ku riƙi ƙawa ku riƙi tsafta a gun kowace sallah duk sanda za ki yi sallah to ana buƙatar bayan wa'ancan abubuwa sun gabata na tsalki na wanka na alwala ko taimama da ke tsayawa madadinta in ba a samu damar yin alwala ba to sannan sai ki samu ado ki ki wanka ki wanke sutura wala Allah ma an ganki za a ce ko za ki je unguwa ne ko za ki je wajen biki ne amma yanzu da yawa wasu mata sai kaga an tashi sallah an jaye wani tsohon hijabi ya keke ya kode ya tamuke babu wanki babu guga babu turare ko ba haka suke ba wasu to kun ga ba haka ba haka Allah ya umarce ba abinda Allah ya ce khuzu zinatakum inda kulli masjidin duk sanda za ku yi sallah to ku yi ado ku yi kawa saboda haka ana buƙatar wannan sutura da za a yi bayani yanzu ta zamo kyakkyawa ta zamo kuma cikin tsafta sannan a sa turare amma mu yanzu in ka gama ce ta yi wanka ta yi kwalliya ta sa turare ta yi shafe-shafe cikin gari zata to wannan matsala ana yawan samunta to Allah ya samu dace to sai mala ya ce wannan wani fasali ne fi sitiri game da suturci jiki idan za a yi sallah to sai ya fara da namiji sai ya ce wa aƙallu mafi ƙaramcin saboda in ga mijinki ya samu kuskure sai ki mai gyara ko ba haka ba ne don da yawa wasu matansu sun fi su ilimi su su an mazaje su ya fi cancanta a ce sun samu damar da za su yin karatu amma ba su yi ba sai ki ga matan nasu sun fi su karatu saboda su matan tun ba a yi auren ba sun rike makaranta sun rike islamiyya shi kuma rabo ne da islamiyya kila tun lokacin da ya gama sakandare ya yi tawaye da islamiyya ya je jami'a yana ganin ai karatun addini wani shiririta ne to haka suke amma mata da yau zaki ga wata ko ta yi aure sai kiga kuma ta sake komawa islamiyya makarantar mata ta ci gaba da karatu to shi yasa ake samu da yawa mata sun ɗara mazajensu ilimi ta wannan ɓangaren yanzu ko ina ke je sai ki ji an ce ga makarantar matan aure amma ina makarantar mazajen aure babu eh sai an ga ɗauka wai karatu kawai na yara ne sai mata kawai wasu da cijawa babu ruwansu alhali ibadan nan ilimin nan yana cikin abin da za a tambayi bawa cikin kabari bayan kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin albara abu azib cikin musnadul ibabi ahmad abubuwa guda hudu za a tambayi kowa cikin kabarinsa abu hudu saboda haka duk wanda bai ci wannan jaraba ba yana cikin bala'i tambaya ta farko manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce za a tambayi bawa wane ne mahalicinsa to abin da zai taimake shi ya iya ba da amsa shine idan ya yi karatu duniya ya san waye Allah amma in baki san Allah ba ba za ki iya ba da amsan nan ba idan kika ba da amsa tambaya ta biyu mala'iku za su tambaye ki menene addininki abin da zai taimake ki ki iya ba da amsa shine ya zan kamin ki mutu ke karanta addinin ke fahimce shi idan baki karatu ki san addini ba ba za ki iya ba da wannan amsa ba tambaya ta uku za a tambaye ki dangane da manzon Allah shi kuma abin da zai taimake ki ke iya ba da amsa na farko ya zanke imani da shi kuma ke koyi da shi in ya zanke rayu har kika bar duniya ba ki koyi da manzon Allah wajen ibadaki wajen ɗabi'unki wajen halayenki da sauran al'amuranki ba za ki iya cewa komai akan manzon Allah ba na hudu annabi ya ce za su tambayi bawa menene iliminka wani irin nau'in karatu kai ganin na rigima take eh manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce in mumini ne na kware sai ce na karanta littafin Allah alkur'ani na fahimce shi kuma na yi aiki da shi na karanta hadisan manzon Allah na fahimce su kuma na yi aiki da su to ya ci jarabawa wanda kuma bai yi karatu ba ko da yana da awon musulunci zai ce ban karanta komai ba sai mala'iku su ce baka karanta ba baka sani ba kuma baka je ka koya ba to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za su matse shi sai a wazon hagu sun koma dama na dama su koma hagu sannan a buɗe mai wani wata kusuwa daga jahannama ana turo mai bala'i ila yawmil qiyama sai an yi busa ƙaho to saboda haka in ke ga mutum na wasa da karatu to bai san haɗarin jahilci ba wannan tun a kabari ha kamin ma a je hilin hisabi duk wayannan da suka mutu duk sai da an kai musu wayannan tambayoyin wasu sun ce jaraba wasu ba su ce ba to Allah ya sa muna cikin wayanda sun kaci to amma babban abin da zai taimake ki ci jarabawan shine wallahi ki kama karatu shi yasa duk wanda ya ce miki ki bar karatu to bai bai son kira bai son ki da samun rahamar Allah bai son ki da samun rahamar Allah to saboda haka ku bai wa 'ya'yanku shawarwari da mazajenku wallahi mutum ya tashi tsaye san addini ne ko babu komai dai mutum na sallah shin sallan nan ka san yadda ake yin ta ko koyi da kaga dama kake yi in yarinya ce budurwa yanzu mun yi bayani kan jinin al'ada da sauran abubuwa shin ta san su ta ma san ya ake wanka na ibada to yarinya tun kamin ta yi aure ya kamata a koya mata wa'in ga abubuwa da yawa wasu yanzu ne musu aure ba su iya wanka ba shi bai iya ba ita bata iya ba eh rauni bisa rauni kuma haka nan na ake ta rayuwa haka nan na ake ta rayuwa in tana cikin jinin al'ada bai san hukunci hukuncin da musulunci ya dora ba shi dai kawai an wanke mata an kawo mai yarinya shi kenan to yanzu wannan matsala ita muke fama da ita ana aure ma'aurata ba su san hukunci hukuncin addini ba ba su ma san hukuncin auren ba shi yasa auren bai albarka auren bai karko ana samun 'ya'ya kamar ɗayan aljannu marasa hankali marasa tarbiyya yaro ɗan ƙarami amma ki mai magana sai ya dinga hararaki ko babu su to wallahi mu tashi tsaye Allah ta'ala ya sauwaka mana a kamin mu shiga babe can da muka yi bayani akan jinin al'ada za mu ɗan ƙara bayani kaɗan game da macen da muka ce jini ya ɗauke mata misali kamin rana ta faɗi da gwargwadon raka'a samun raka'a hudu ko biyar ko ƙasa ga haka to abinda malamai suka ƙara bayani a kai shine sai an cire lokacin tsalki ma'ana za a cire lokacin da za a ƙaddara mata za ta je ta yi wanka in ta yi wanka ta yi arwalla ta sa sutura to bayan an cire wannan lokaci shi kuma a duba a ga kamar ana samun minti nawa bayan an cire shi to sannan ne kuma sai a sake dawowa a cire wa'annan lokuta na gwargwadon samun raka'a hudu ko raka'a biyar to ku kiyaye da wannan saboda haka sai an cire lokacin tsarki don tsarki wajibi ne tunda ba a sallah tunda yanzu da jini ya ɗauke mata ke ga akwai bukatar ta je ta yi wanka ko amma in ya zan da lokacin tsalki da faduwar rana ba a samun wa'annan raka'o'in da aka ambata kamar raka'a biyar to bai waje ba gare ta ta yi ta yi mi kwaye shiru sallah guda za ta yi in sun kai raka'a biyar dama mun ce in sun kai raka'a biyar dama mun ce ta yi azahar ta yi yawwa to sai ya zan lokacin da ya rage ta je ta yi wanka an gane ya fi ƙarfin a ba a samun wa'annan raka'o'i an fahimta yauwa kila bai wuce a samu raka'a ɗaya ko biyu ko uku ba to yanzu la'asar ɗaya za ta yi eh to wannan shi ne saboda haka sannan abin da za mu ƙara in mace na cikin jinin al'ada na harko haramun ne a sake ta mijinta ba zai sake ta ba ba a sakin mace in tana cikin jini haramun ne bid'a ne saboda haka yana da kyau ita ta sani mazaje ma su sani so da haka ko da kina son mijinki ya sake ki misali ko shi yana son ya sake ki to in kina cikin jini haramun ne amma kuma in ya riga ya yi kuma sakin ya auku amma za a rubuta mai zunubi amma sakin ya tabbata hakanan kuma idan ya kwanta da mace ya sadu da mace to shi ma ba zai haramun ne ya sake ta sai sanda ta ga jinin al'ada saboda haka ƙa'ida sakin mace za a bari sai ta yi jini in ta yi jini jinin ya ɗauke ta yi wanka kamin a kwanta da ita sannan ake mata saki kuma saki ɗaya ko saki biyu wannan shi a sakin sunna amma a sakin mace tana cikin jini to wannan haramun ne amma in an yi kuma ya tabbata to sai a yi hankuri sai a yi hankuri to in har ɗaurowa na haka ai ana sana'an kai ko to to sai a dawo ga shari'a shi dai Allah ga yadda ya tsara ashe ba yadda ba yadda mu muke so za mu yi ba abinda shari'a ta tsara misali zan baku an samu matsala tsakanin mace da miji zaman ana tunanin bayyuwa kenan tana cikin jini al'ada sai a bata lokaci ya wani abin tashi hankali ta ƙare in ta ƙare tsalki ta yi wanka kenan sai rubuta mata takarda ya bata kuma kai ya kwanta da ita in ta ƙare in ya kwanta da ita kuma aiki ya samu kuma sai ya sake jiran wani al'ada ya zo kuma ya ɗauke wannan da yawa wasu ba su san da wannan ba kuma ba a saki uku ko dai a ɗaya ko biyu to duk wannan yana da kyau ke ki sani shi ma ya sani ina fatar an gane in kuma zahin zuciya ya yi ƙarfi sun kai gaggawa ya ce ya saki ko ita ta ta zabura ta ce ba ni takarda sakin kuma ya tabbata amma akwai zunubi fa shi wannan zunubi na an keta dokar Allah za a rubuta shi kuma zai hisabi a kai zai hisabi a kai to wannan shi ne ce zan ƙara bayani saboda haka a san wannan saboda haka in za a sakin mace sai an bincika ba ta cikin jini bayan ba ta cikin jini ko babu jini sai an duba bai sadu da ita ba bai kwanta da ita ba duwayen ga abubuwa suna hana a saki mace in kuma an yi an yi haramun amma sakin ya auku to saba ma shari'a duk shi yake haifar da matsaloli duk shi yake haifar da matsaloli sau da haka yana da kyau ita ta yi hankuri shi ma ya hankuri a bi dokar Allah mai yiwa sakamakon bin dokar Allah ɗin sai Allah ya kawo mafita kamin makila a ce ta ƙare tsalkin ko kuma wani jinin ya sake zuwa wannan hankurin da za a yi na a daure abi abin da Allah ya ce abi sai Allah ya kawo wata mafita wadda ake tunanin babu ta'ada amma ba yadda za a yi ɗan adam ya saba ma dokar Allah kuma ya samu da ya kasu har abada wannan bai yiwa kuma ba yadda za a yi mutum ya saba ma umarnin Allah ya bi abin da Allah ya tsara sannan ya ce wai ya gama lafiya bai yiwa iyayenka ma ka saba musu ka samu matsala bale Allah da ya halice ka to ya kamata mu auna da hankalinmu iyayenka da suka haife ka to bale Allah da ya halice ka ya halice iyayen ka saba da shi ya ce kar kai kayi ya ce kai ba ka yi ba to Allah ya sauwaka mala ya ce wa aƙallu ma yi jizi'ur rajula mafi ƙaramcin abin da yake isa ga mutum wal'amata da boya mace duk da babu bayi yanzu ko duk matanmu yanzu 'ya'ya ne to ko da dai an samu can zamanin su shehu akwai dan hakku yangi shi mala abdullahi yana da kusan guda biyu lokacin tunda su lokacin suna jihadi na musulunci to da boya mace wadda ba ɗaya ba da namiji wanda abbaligi duk su tura su guda wajen sallah abin da yau waje ba namiji ya rufe shi yau waje ba boya ta rufe so da haka abin gada za a ambata in ke ga mutum ya yi sallah ba da shi ba to babu sallah te fis salati a cikin sallah shine mala ya ce ma yasturu shine abin da zai suturce baina surrati tsakanin cibiya war rukubati da kuma zuwa gwiwa wannan shine aƙallu komi talaucin mutum a sutura namiji ko boya eh to in za a yi sallah a tabbatar da an rufe daga cibiya zuwa mi zuwa gwiwa wannan shine mafi karamci saboda haka namiji in yayi sallah gwiwa ta bayyane babu sallah sai ya sake sallah in namiji yayi sallah cinya ta bayyane sai ya sake sallah haka ita ma boya saboda haka boya tana iya rufe cibiyarta zuwa gwiwa ta shiga cikin ɗaki ta yi sallah ta lahiya lau bauyawa amma banda banda ‘ya'ya mata su za a faɗa mana nasu saboda haka namiji don ya yi sallah ƙwabri ne waje babu komi amma gwiwa da cinya zuwa cibiya dole a rufe su dole dole a rufe su kenan don waya ne ko kai ne ko kirji ne ga hili babu komai to sai malam ya ce wa aƙallu ma yi jizi'ul hurrata mafi ƙaramcin abin da yake isar ɗiya mace wadda ba boya ba saubun sutura khasifun mai kauri abin harko da zaki kalla in zaki yi sallah ko kuma mace in za ta yi sallah wadda abbaliga kuma wannan hukunci ba bambanci tsakanin macen aure da wadda ba ta da aure don hukuncin da za a baɗa hukunci ɗaya ne in dai ta balaga so da haka ɗaya ke in kiga za ta sa kayan da bai cika ƙa'idodin da za a ambata ba ki ce to ta canza sutura eh to siffa ta farko suturan nan ya zamo khasifun mai kauri saboda haka mace ba ta sa ba ta sa sutura in za ta yi sallah alhali suturan da bai da kauri eh kamar irin zanin zanin da za ki gama ana ganin jikin mace ko ko hijabi duk waɗannan ba a sallah da su sai ya zai in kissa shi komi nake ba a gani sannan sifa ta biyu yasturu jami'a badaniha ya zan wannan suturan yana rufe dukkanin jikinta kun gani dukkanin jikinta ma'adal wajihi wal kaffaini in banda fuskarta da tafin hannayenta guda biyu banda wayanga abubuwa da an ka faɗa guda biyu fuska tafina hannaye duk abin da ba su ba in zaki sallah sai ke ruhe shi su kaɗai an ka min an ka ware idan ki yi sallah wani abu ya bayyana kuma da gangan to za ki sake sallah za ki sake sallah saboda haka tun daga sama har ƙasa komai sai an rufe fuska kawai an ka halatta miki saboda haka in za ki sallah ba za ki sa niƙabi ba in za ki sallah ba za ki sa socks na hannu ba amma za ki sa na ƙawawu duk abin da ba fuska da tafunan hannaye ba to haramun ne ke bayyana shi in za ki sallah ko da koke kaɗai a cikin ɗaki ko da koke kaɗai a cikin gida ba ke ba kowa sai Allah wannan dole ne in ki yi sallah ƙasa ga haka da gangan babu sallah dole sai ke sake sallah in dai lokacin sallan nan bai fita ba wannan babu bambanci tsakanin macen aure da wadda me don ka abar 'yan mata su zo suna warson haka dama cikin addini an fahimta ko yadda ki yi haka 'ya'yanki za su yi suma sai ya ce wa huwa amma fa ita fuskan nan auratuha wa huwa auratuha wa huwa auratuha malam ya ce fuska al'auran mace ce ma'a ajanabiyin idan tana tare da wanda ba muharraminta ba ba mijinta ba to akwai saɓani wajen malamai kan cewa fuskan mace al'aura ce ko ba al'aura ba ce tun zamanin magabata an yi saɓani su su al'imamu malik da sauran malamai suna ganin fuskan mace wajibi ne ta rufe ta sai dai tana gaban mijinta ko gaban muharraminta ma'ana wanda musulunci ya haramta mata ta aura da za a ce a duniya ba kowa sai shi sai ita bai halatta ta aure shi ba su kuma sauran malamai sun ka ce a fuskan mace ba al'aura ba ce amma an so ta rufe an so ta sa niƙabi ko ta sa wani khimar wani kyalle da zai rufe mata fuska su al'imamu abu hanifa da sauransu akan haka suka tafi to kuma har wannan zamanin sai da aka samu malamai sun kai saɓani su abdulaziz al'allama abdulaziz bin baz su shek salihul usaimin da sauran malamai duk sun tafi akan cewa sani ƙabi dole ne wajibi ne ga mace amma a shekul albani nasiruddin albani har littafi ya rubuta jilbabul mar'a to shi ya tafi kan wancan ƙauli na al'imama abu hanifa cewa fuskan mace ba wajibi ba ne ta rufe ta amma an soke rufe to shi yasa za ki ga wasu na sa niƙabi wasu ba sa sawa amma abin da ya fi abin da ya fi kyau mace ta sa niƙabi an gane wannan shi ya fi mu ba za mu ce dole sai mace ta sa niƙabi ba amma dai son samu mace ta sa niƙabi ko babu komai dai za ta samu lada na ɗaya kenan na biyu sannan za ta kare mutuncin kanta don su waɗanda ke ganin fuskan mace al'aura ce dole ta rufe saboda ɗa namiji da zarar ya ga mace galibi abinda zai fara kallo fuskarta da ya ga fuskan na da kyau shi kenan sai shaidan ya nuna masa kalli kaza kalli kaza sai fitina ta auku to bale yanzu da zamani ne na fitina to son samu ki nemi abin nan ne ƙabanki ba ma guda ba in za ki fita inda yake dole sai ki haɗu da mazaje to sai ki sa abinki wannan shi ya fi zaman lafiya to shi malam ya tafi kan masu cewa sa niqabi wajibi ne shi yasa a zamanin shi shehu usman dan fodiyo duk wadda ta yi imani da da'awarsu tana rufe fuskarta in za su zo makaranta ko in za su zo ziyara eh ko in za su zo ganin barka da sauran dai wuraren da musulunci ya halatta a wancan lokaci duk wadda ki gana fita babu mayafi a fuskarta to za ki ga ba su yi imani da karantarwa shehu usmanu ba to sai mala ya ce wa a adat mace za ta sake sallah likashfi sadariha in ta yi sallah kirjinta a waje mace ta yi sallah kirjinta a waje tun da can ya ce duka a ruhe ko banda fuska da tafunan hannaye to da ta zo sallah sai ba ta rufe kirji ba ba ta rufe kirjinta ba to mala ya ce za ta sake sallah kenan babu mi eh babu sallata in dai akwai lokaci wa sha'ariha ko ta yi sallah gashin tana waje ta yi sallah gashin ta gashin kai ko da tsoro guda na ya hito waje to za ta sake sallah wa atrafiha ko gehin kawahunta kamar ta yi sallah yatsun kawahunta ga hili ko ta ga hili shi ma za ta sake sallah bi waƙatin ya akwai lokaci in kuma lokaci ya wuce kamar misali yanzu na ji karatu sai zanke ya asuba kun ga asuba ta wuce sai zanke sallah gashi ga fili ko duddige ga fili ko yatsun kafa ga fili to ba sai kira ba sallah ba amma za ki istighfari ga Allah Allah shi ya hebe ki amma ki gyara sai ki mi ki gyara eh tunda lokacin sallah ya wuce ba a cewa kirama amma za ki roƙi Allah Allah laifin gada na yi laifin gada na yi Allah ka gafarta min ki ta istighfari to abinda malamai sun kace kenan to saboda haka waɗanga abubuwa da ya lissafa da ƙirji da gashin kai da kuma gefen ƙawahu ko ƙwabri duka in an yi sallah mace ba ta rufe su ba to za ta sake sallah za ta sake sallah ko ta yi sallah nan ban, ban hannunta don nan ya halatta ya zan waje eh tahi ciki a gare ko saboda shi ake azawa nan ko yawo to shi yasa an ka ce ka a ruhe shi amma wanga dama ba haka ake yi ba to shi dole a rufe shi an fahimci wannan ko yau eh yauwa in za ki yi sallah misali za ki yi sujuda ko ruku'u an gane to kada ta fana hannayen su zama wajen hijabi sai su zamo ciki sai tafin ya zan yana saman gwiwa sannan in za ki yi sujuda yauwa yana haka ehem yauwa sai eh amma can ƙasa babu abin da shi yauwa ai shi ake kira kaffa ai a larabci in ki ji an ce kaffa liye da ana cikin hannu da duka hannu ne ya halatta sai dai a ce waya dai ha sai a ce da hannayenta to amma wanga shi ya zan halat a bayyana amma nan baya to sai ki yi kokari in ya bayyana shi ma to yan akwai lokaci zaki sake wannan sallah in kuma lokacinta ya wuce sai ki istighfari ce Allah ya hemin ban komawa in ke san baki komawa amma in kuma kin san kina da niyyar komawa to dama tuban mazuru take ai mun faɗa ita kafa gaba ɗaya komi rufewa ake eh ita kafa da cike da waje duka ba yaran hannuta ba ku saurara ba dole ba eh in dai akwai abin da zai rufe kawahun ko ba socks ba babu komi bari in baku misali kamar yanzu ki yi sujuda ba an ce a kai kawa haka ba sai zannan ga hili to babu sallah sai ki sake sallah yauwa sai hijabi ya ruhi a nan ba salo na su kai gele eh eh istighfari za ku yi kuma ta riga ta wuce dama wadda aka ramawa wadda ke ji bayani kuma lokacin da bai hita ba to ita sai a rama banda abubuwan can guda biyu da kun ji ya toge duk abin da ba su ba haramun na a bayyana shi fuska ai mun san iyaka fuska mai bayanin ta alwalla ko sannan cikin tafiya hannu ba wai hannun ba fa mu kiyaye wannan shi yasa ne muku bayani dalla dalla to shi ake kira alkaffu da larabci shi yasa ku duba gashi nan ya ce wal kaffaini da cikin tafin hannaye guda biyu ba wal ya daina ba ehem kun ka fahimta to shine kun ga akwai gyara kenan sau da haka duk wadda ta ji gyara to daga yanzu za ta gyara dama shi amfanin karatu ko to to shi yasa tun harko kije mala ya ce wa a'ada ta sake sallah eh li kashfi sadriha wa sha'riha wa atrafiha wa atrafiha yana nufin kawahunta can kasan kawahunta to su ma in sun ka bayyana za a sake sallah amma malamai sun ka ce in ya zan dama ko ina ke rufe bayan ke zo sallah sai wani dalili dama rufe yake wani dalili ya zo sai ya dan kware wurin ko iska ko ya gwabce ta wannan babu komi amma abin da abba a so tun harko da ma baki rufe abin ba yanzu wadda za ta sa gyale kun ga ai tun farko ba ta shirya masalla ba sannan wadda ta zo ta yi ɗaura gaba ko ƙwabrinta ga hili har yanzu ana ɗaura gaba ko sai ta bar ɗaurinta ga hili wai kuma sallah za ta yi ke ga ai ba ta shirya masalla ba to wagga su ake magana ko wadda dama ta zo tun wajen sallah ma ba ta rufe gashin kanta ba ehe ko kuma ta sa ɗan kwali amma wuyanta wanga wuyanta ga hili yake to wagga ita ake magana ita ce an ga ce ba ta da sallah za ta sake sallah amma ke rufe ko ina wala Allah ke zo ko iskan fanka ko wani dai abu sai ya kware miki dan kwali ko mayafi ko kafa ki tabbayyana to wannan babu komai sallah ta yi an fahimta amma in cinya ta bayyana to wannan kan za a sake sallah misali misali yanzu mun ji suturar da ake so ko Allah ya ba mu ikon gyara saboda haka da 'yan mata budare waɗanda suka balaga da ku da kuka yi aure duk hukuncin ɗaya ne kuma ba ki cewa wai ai cikin gida nake babu kowa la ko da ke rufe tagogi ke rufe ƙofa ke kaɗai cikin ɗaki dole ne wagga sutura sai ke sata wannan haƙƙin Allah ne ba wai haƙƙin wani ba ko da sauransu haƙƙin Allah ne haka Allah ya ce ke bauta bishi ina ba ta ranga ne mafi yawanci abin da mata ke yi ai gargajiya ne kawai eh wata za ta zo sallah za ki ga tafin kafan ta ga fili ya ga ba ta da sutura cikakka tun harko ba ta abin nan ba ai gaba ɗaya za ki sabu ko dogon hijabi ko wata doguwar riga wani dai abu kun ji tun harko an ce bai kauri ko to can cikin risala sun ƙara sun ce mai yalwa mai faɗi kake sa matsaccen kaya an gane wanda misali in ki yi ruku'u ko ki yi sujuda zai mace miki ga jiki ya suranta gabanki ko bayanki shi ma wannan bai sallah a aizan yana da faɗi yana da balance sau da haka sallah ba wasa bace kun san can da wai iyaye sai a ce da zaran sun iya kulhu wallahu sun gama karatu karatun mata bai wuce kulhuwa haka ake cewa to shi yasa sai matsaloli suka yi ta yawa kuma hukunce-hukuncen addini mata sun nunka maza ninkin ba ninkin hukunce-hukuncen addini yanzu ayin kunkula sutura konan babin sutura za ku ga da ta namiji da ta mace wanne ya yi tsanani to duk sauran ibadu galibi za ki ga haka abubuwan suke ɓangaren al'ada da mun ka ambata gaba ɗaya jinin al'ada za ki ga duk harkar mata ce harkar haihuwa harkar shayarwa harkar reno duk harkar idda harkar takaba za ki ga duk mata ne to za ki ga ibadun mata sun nunka na maza shi yasa in aka yi sake mace ba ta yi karatu ba sai ke gaba ɗaya gida gobara ta kama shi gida ya lalace Allah ya ba mu ikon gyara wa ya harumu nazuru gairil wajihi ya haramta ga namiji ya kalli jikin mace gairil wajihi in ba fuskar ta ba walkafai ne da tafunan hannayenta walau abdan ko da ko bawanta ne ma'a sayyidatihi tare da shugabarta kamar kina da bawa bawan ki ne ba kike haife shi ba amma kike mulkin sa to bai halatta ya ga abin da ba fuska ko tafuna hannaye ba ina fatar an gane yawwa to haka muharraminki ko kamar uba ko dan uwa ko da da sauransu to su abin da ɗaya shari'a ta yi musu rangwame su ga fuskan mace da tafuna hannayenta shi kuma wanda ba su ba to shi kuma haramun ne ya ga fuska kamar wanda a ajanabi wanda ba muharrami ba kuma ba miji a ba ba miji ba an gane shi kuma miji ya mai rangwame duk jikin mace ko ina ya halatta ya gani su kuma ‘yan uwanki irin ƙanninki da ‘ya'yanki don kake zauna cikin gida kawai shi kenan daga ke sai sai wani guntun abin nan sai ka ce wadda kura ta koro a'a ko cikin gidanki kike in dai kin san ƙannanki za su shigo ‘ya'yanki ma za su shigo to za ki rufe jikinki ki bari in kin waye gari ko cikin ɗaki daga ke sai mijinki to wannan dai da ke gara ma ki zauna shi ma wannan da yawa mata ba su fahimci haka ba sai ta ɗauka to ai cikin gida nake sai ta kwaɓe hijabi gabanta ga fili gashin kanta ga fili duk wannan haramun ne ƙanninki su gani al'aura ce gare su in dai ya rufe ƙwabri da kai da sauransu babu komi eh ko doguwar riga babu komi in dai ba matsatsa ba ce eh a ba a sata in dai ba miji ne a ciki ba sai in miji ne a ciki amma in dai wasu na shigowa in dai wasu na shigowa ko da ‘ya'yanki ne to bai halatta ba da ‘ya'yanki haramun ne su ga al'auraki kake ɗauka to ai ɗana ne a'a kake ɗauka to ai mahaifina ne a'a kake ɗauka to ai ƙanena ne kake ɗauka to ai yayana ne ko a'a Na'am? Eh. A wannan ta yi laihi. Sai dai inda ga ita sai mijinta. To wannan mai gida ya kamata ya ɗo mataki, kuma taka shari'a ne ga ƙa'ida in ka zo ga gida a sallama za ka yi. In ka yi sallama an ka amsa sai ka nemi izinin shigowa. amma haka ɗewa sai ka kai tsakiyar gida ka ce assalamu alaikum wannan yahudanci ne to wannan wannan don rashin karatu ne ba daidai ba ne sai an nemi izini idan an ce an baka izini sai ka shigo ku bari mu ƙarasa ku bari mu ƙarasa wa khuruju shabbatin to fitar budurwa ita ce shabba budurwa wadda ta balaga ta isa aure ta girma ana iya ganinta a yi sha'awarta la ya juzu to bai halatta ta hita ba kun ga shi ba mata aure dai abba ta hita ba hadda mi kun ga hadda budurwa so da haka duk wadda abu budurwa wadda dai in an ce shabba wadda abu budurwa ko sabon aure gare ta ko ma ba ta yi auren ba in dai za a iya ganin ta a yi sha'awarta to shi ne mala ya ce la ya juzu ba shi halatta fitanta illa da daruratin sai dai akwai lalura kila makaranta za ta je ko za ta je wani ziyara ko za ta je asibiti da sauransu eh tafiya dai ta lalura amma haka dai irin yawon gada 'yan mata ka yi to wannan haramun ne ku hana ma 'ya'yanku yawon banza duk hitar da babu lalura a kashe ta an fahimci wannan ko sannan ita ma fitar ta lalura mala ya ce fi khashani siyabiha to ta yi hi cikin tufanta mai ƙarfi ba irin tufan nan mai laushi yanzu da suka sawa sai himanne musu ga jiki ba ko irin wanga hijabi na zamani da ake sawa mai mammanewa ga jiki ka a sashi a ta nemi hijabi mai ƙarfi irin wanda kuke sawa yauwa wa agalaziha kuma sutura wanda ya fi kauri sa wanda a sharara wanda da ka cinke ta ma kana ganin bayanta kana ganin gabanta wata ma komi nata kana gani kuma ɗiyan musulma kuma iyayenta na gani uwarta na gani ubanta na gani an sa mata ido in ai magana ce to ai ɗayan zamani ne to za wa Allah bayani ai a ce ai lokacin su ne ko ba haka ba to in ke je lafira zaki wa Allah bayani duk wadda bari dai za ku ji bayanin da shehu zai yi sai ya ce wata jurro khalfaha sannan ta dinga jan sutura baya gare ta shibran abin da ya kai ta kagura misali in an auna mace riga daidai tsawonta to sai a ƙara can ƙasa kuma daidai ta ƙaguda na hannu wanda in tana tafiya bejin nata yana ja ga ƙasa ko hijabin nata yana ja ga ƙasa kenan ƙawahu za su zammi to in mace za ta fita wadda ana iya ganin ta a yi sha'awarta ko tana da aure ko ba ta da aure abin da za ta yi kenan wannan kuma hita ta lalura shi yasa can larabawa tun kamin tahuwar musulunci kun san cewa budurwa ta fi tsaro sama ga mata aure can da in yarinya ta balaga zamanin jahiliya to ɗaki aka yi mata cikin gida sai a sa ta ɗakin nan ba ta hitowa cikin ɗakin nan sai ran da aka ɗaura mata aure ko ina ba ta zuwa ciki take cin abinci ciki take wannan jahiliya ba ma musulunci ba ko ina ba ta zuwa to shi yasa zaki ga zaki ga budaren wannan lokaci ana buga abin nan misali da su wajen jin kunya saboda ba su san kowa ba irin su ne an ɗauke su an yi musu aure an kai su gidan mazaje sai su yi ta gudu saboda su rayuwarsu ba su ma taɓa ganin ɗa namiji ba kila sai dai mahaifinsu ko ƙannensu da ke yawo cikin gida haka to shi za ku ga ana buga misali da annabi cewa annabi yana da tsananin kunya kamar budurwa a cikin sitararta saboda wancan lokaci budurwa ta haiba ta aure kunya to mu yanzu ha an juye ko mata aure suke da kunya mata aure suke da kunya ko to Allah ya sawwaka to saboda haka inda yake za ta yi ɗinki to sai ki tabbatar da ta yi wannan in ki bari ta yi ɗinkin da ba wannan ba to ke za a fara rubuta ma zunubi da ke da ubanta don Allah cewa ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara haƙƙin in haƙƙin ku ne ku yi tsaye ku ga cewa kun kare mutuncinta kun kare ta daga abin da zai kai ta jahannama in kuma kun ka sa mata ido ai ta ƙarfin ba ta jin magana yar zamani ce yar boko ce to ke samu matsala wannan fita na lalura kila za ta je makaranta ko za ta je ina shine za ta yi wannan siffa Allah ya sauwaka fitintunu sun yi mana yawa shi yasa kiga ba yadda za a yi mu rabu da matsala saboda mi hanyar gyara ma ba mu kama ta ba mutum gidansa ma bai iya gyara gidansa ba makarantun ninmu da na boko da na islamiyya ba mu gyara su ba to ya za a yi mazauna lafiya babu to yau makarantun ninmu za ki ga irin sakandiri misali irin nce jami'o'i da sauransu za ki ga mafi yawanci na arewa duk shugabannin musulmi ne amma a sakandiri sai a zo a ce ai akwai uniform mace ta ɗinka wando ta ɗinka ƙaramin riga sannan a ɗonka guntun hijabi kuma a ɗauko malamai maza suna karantar da su kuma principal shugaba musulmi mataimakin shi musulmi malaman ma musulmai wanda suna da damar da za su tsayawa duk ɗalibar da a ciki a ce sai ta yi hijabi tun daga sama har ƙasa ba ƙa'ida boko ba ne wai dole don mace wai za ta shiga aji sai ta sa wando sannan ta ɗunka riga bakin ƙugu sannan ta kawo ɗan hijabi bakin gaba wai wai boko ake karatun zamani ne an waye to billahi lazi la ilaha illahu duk wa'annan abubuwa su suka haddasa mana fitintunan da muke ciki suka kawo mana talauci suka kawo mana yawan kashe-kashe yau musulmi ya kame ɗan uwa ne ya ce sai an bashi kuɗi to duka wannan dalilin sabon Allah ne maza na yi mata na yi yara na yi manya na yi matasa na yi budare na yi tsofaffi na yi kowa na yi shugabanni na yi talakawa na yi to ya za a yi mu zauna lafiya to almuhim kowa ya yi kokari ya gyara abin da yake iyawa abin da ya fi ƙarfinka sai ka bar ma Allah amma dai abin da kike iyawa ɗiyarki ba ta yi ƙarfinki ba in ki bari ta fi ƙarfinki laifinki ne tun tana ba ki haife ta ba to tun ma bata iya tahiya ba bata iya magana ba bata san komai ba za ki bari har ta girma ta ta balaga tafi karfi ki ce gabas ta ce yamma kai kina da sakaci Allah ya sa mu gane au zira'an ko a ƙara abin da ya kai zira'i guda na hannu na hijabi ko riga kenan duk dumukan nan da 'yan mata ke suna yawo bisa godabe duk haramun ne budurwa in za ta yi beje ko zane ko riga to a ɗunka sai ya kai ƙasa ƙasa ɗin ma a ƙara ko ɗani guda ko zira'i haka 'yan matanmu ya kamata su dinga yawo haka matanmu na aure ya kamata su dinga yawo in lalura ta kai a fita sannan waya kunu mashiyuha ma'al jirage kuma in ta fito kadda ta dinga yawo tsakiyar godabe ta dinga laɓewa can gefen gefen gina maza su adda tsakiyar titi mata su kuma suna mi suna, suna gefe eh to amma yanzu kana tafiya za ka ga wata tsakiyar godabe in ma kasa wasa sai ta ije ka saboda rashin kunya kuma wai ba ta ji a jikinta cewa wai ta maye wani abu tsakke gode bai za ka gansu sun jera suna tallar kawunansu ana tafiya ana rangwada bisa godabe duk wannan haramun ne to in za su fita a ce musu ga inda za ku dinga bibiya gefen hanya ake bi sai ya ce kuma gaira muzahimatin lirrijali kuma duk inda ta ga cinkoso na mazaje ka ta shiga wurin nan haramun ne mace ta dinga cinkoso da maza ana gwagoriyo ta tunkuɗe namiji namiji ya tunkuɗe ta irin yadda ake yi makarantun nan boko in ki je jami'a wanda suka je jami'a sun sani in ki je nan ma COE za ki gani in za a yi jarabawa ko za a shiga lacca za ki ga mace ta tunkuɗe namiji namiji ya tunkuɗe mace haka ake yi ko ba haka ba ne to Allah ya sauwaka muna rakodin to kan matsaya kuma sai dai ka bani lokaci eh an fahimta ko sai ce wala mutabayyibatin kuma kar ta sa turare in mace za ta fita ba a sa turare mun ce can in za a yi sallah a sa turare ko to amma in za a hita ba a sa turare muddin da ya kamshi ne na tashi amma in kamshi bai da kamshin da ke tashi mace za ta iya sawa wala mutazayyinatin kuma katta yi kwalliya in mace za ta fita katta yi kwalliya saboda haka kake hito islamiya ke kiran bada kwalliya to za ki wa kwalliya yawwa kake je wajen biki kuma ki banka kwalliya ba a kwalliya haka na aka zuwa to yan an yi kwalliyar sai a ruhe ta eh sai a ruhe misali ku saurara ku bar rigima kesa kwalli kesa hoda da sauran kayan kyalkyali to dole sai ke rufe fuskan nan ko kuma kin yi siffa tafin hannu da ƙawahu sai ke rufe ta ko kuma kin sa sarƙa sai ke rufe ta duk abin da ƙawa in kissa shi ado in za ki fita za ki rufe shi ba a bayyana shi ashe gara kakki ke ga sai ki huta to shine yace bi huliyin da kayan ado duk abin da kayan ado mace in za ta fita to ba za ta sa shi ba kuma a fili ta yadda ɗa namiji yana iya gani amma yanzu ku dibi yadda 'yan mata ke yawo da har ma matan aure wata ma baka gane mata aure ce ta banka kwalliya kamar da ta hito daga amerika eh hadda 'yan mata ba su yi duk wannan wahayi ne na shaida a ce wai su yi kwalliya wai don su samu mazaji tsafta an ka ce su yi ba a hana tsafta ba amma kun san kwalliya daban tsafta daban tsafta shi ne kake zauna cikin dauda kuma ki wanke kayanki kwalliya kuma bayan kin yi tsafta ke zo da dan wani kyalkyali irin abin gade da aka yi na zamani a shafa jan baki ko a shafa wata hoda kaga fuskan mace ko ba kyau sai kaga ta yi wani duwan nan ba a yi duk haramun ne ku yi musu wa'azi ku yi musu wa'azi duk yana cikin abin da ya ja fitintini eh ta wa mijinta ba eh eh in an yi an zauna cikin gida ba laifi ba kasu duk wadda za ta hita a ce to kar ta yi aro to amma wata za ki ga in za ta hita sai ta share minti talatin tana aro ko ba haka suke ba eh agoga to sai a rufe jiki mana ba shi kenan ba in hatta ya adon to sai ta samu kaya sai ta rufe adon abin da dai ba a so a bayyana adon saboda shi ke jawo fitina saboda ba dole na 'yan ta hito mazan kirki na za ta haɗu da su wasu shaidanu ne kuma wasu nan suke samun ƙofa suna lalata yara kuma kun sani Allah ya sawwaka shi ne ya ce ya zaharu asaruha kun gani ƙawar da alamunta zai bayyana duk adon da alamu ne zai bayyana mala ya ce ka a yi shi to yanzu za a dawo kan maza masu barin matansu na yawo babu lalura kayan ado su ne mun ka ba da misali ɗazu wa man taraka zaujatahu don namijin da ya bar mata tai ko ɗiyatai ta karuju tana fita bi shuhuratin da sutura ta shahara wadda da ta wuce sai kaga kowa ya yi haka ko babu su akwai matar da in ta hito za ki ga hadda mata ma kallonta suke to duk wanda ya bar mata tai tana irin wannan fita ko ɗiya tai ta kharuji tana fita ta tasarrafu tana jujjuyawa fi hawa ijiha ta je ta biya bukatocinta duk wanda ta ga dama ta je banki ta je kasuwa ta je wajen fati ta je wajen taron an gaye ta je ina ta je ina ta je wajen kawaye badiyatal wajihi kuma fuskar ta ga fili kuma fuskar nan an rambala mata ado an shafa kaza an shafa kaza an sa kwalli an sa jambaki an sa waye waye waye da hoda wal a tsarafi kuma ga kawahunta ga fili su ma an yi musu zane an yi siffa an yi waye waye an ɗaura lalle mala ya ce to duk mijin da ko uban da ya bar ya ta tana haka la ya zalu fi ghadabil lahi ba zai gushe ba yana cikin fushin Allah kina Allah ya yi mi ya yi fushi da shi to duk mijin da ya bar mata ce tana fita bisa ga wannan sifa yana cikin fushin Allah sai ranar da matan dan ta tuba duk uban da ya bar ɗiya ta balagagga tana irin wannan fita yana cikin fushin Allah in taraka ha ƙadiran muddin yana da ikon ya hana ta malam ya ce kai wa tubu ilallahi jami'a wallahi ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗai ayyuhal mu'minuna ya ku muminai masu imani la'allakum tuflihuna domin cewa za ku samu babban rabo to wannan shine abin da Sheikhu Abdullahi Gwando ya rubuta Gwando ha an ka rubuta maganan nan kun ga muna an ka rubuta mai ita ba mutanen America ba amuna duk waɗanda abubuwa da kike gani akwai ire-iren su zamanin malam shi yasa yayi magana kansu ba yanzu na sun ka fara ba illa dai yanzu abin karuwa na yi abin ya ƙaru wasu tsirara ne suke yawo to Allah ya tsare muna imaninmu saboda haka duk wadda take da iko na farko ki hana kanki duk wadda a ƙarƙashin ki hana ta to sai ki ga Allah ya samu rayuwarki albarka ya samu rayuwar ƴaƴan naki albarka amma in ba haka ba kika yi sake kika yi wa da kika ga dama kika bar ƴaƴanki suka yi abin da suke so to baki da hujjar da zaki ba Allah gaban Allah wallahi baki da hujja kina ji kina gani laifin diyarki ya hana miki shiga aljanna da yawa akwai iyayen da laifin ƴaƴansu zai kai su wata ba laifinsu ba saboda aikin biyu ne ke an ce ki tsare kanki sannan ki tsare 'ya'yanki to ko ke tsare 'ya'yan kanki to kuma akwai haƙƙin ki tsare 'ya'yanki sai waɗanga biyu sun haɗu sannan za ki samu damar samun tsira daga jahannama shi ke na wannan lalurar mijinta ne babu ruwanka eh eh mm. su ɗiyan a'a umarni ɗaya bai yi sai an gama da barazana da fada da da bugu na ladabi wani lokaci duk sai an hada sai in duk wani mataki na ladabi ka dauka abin bai yaba kenan sai ka ci gaba da addu'a eh amma da sharadi fa in ba kai kai kun san akwai yaran da lalace wasu sakacin iyaye ne ko ko ba samu to in in sakacinki ne tun harko to bake hita ba in amma tun harko misali ke dora ta kan addini ke dora ta kan tarbiyya sai abin ya fi karfinki wannan babu laifi la yukallifu Allahu nafsan la wusaha na'am hadda namiji wai namiji ai abinda annan abinda annan kun san kun san da yaro namiji da mace galibi sukan gina rayuwarsu ne bayan sun balaga da abin da sun ga taso da shi tun suna yara akwai yaron da zaki ga tun yana karami ya lalace to ke ga in ya balaga lalata karuwa na za ta yi kuma lalata zaki ga wani lokaci daga bangaren iyaye ne to in ɗanki misali ko ɗanta ka wata ta ce da ita nake idan ɗanta misali ya lalace tun yana yaro kuma bisa ga sakaci nata irin misali kun san akwai iyayen da ba su son wa 'ya'yansu haɗa ba su son bugun 'ya'yansu ba su son ɓacin ran 'ya'yansu ba su son ganin kukan 'ya'yansu akwai su to wannan sai ta ba su dama duk abin da yaro ya yi sai su kasa ɗaukan mai mataki ko da sun san ba daidai ba ne in ma wani ya yi wa yaron hukunci sai kiga ana bala'i da shi to yanzu wanga yaro ya lalace laifin waye sakacin waye to duk abin da ya bayan balaga ta kina raka mishi wani zunubi amma abin da ake so tun farko ɗora yaron ki bisa ga tarbiyya koya mai addini an gane ki koya mai abin nan tarbiyya ta musulunci ya taso game da wannan duk wani abu wanda kuma zai gurɓata mai tarbiyya hulɗa da yaran banza da makamantansu duk wani abu mai muni ki dinga nuna mai yana da illa irin sata zagin mutane da makamantansu ke ta yi wani lokaci haɗɗan bugawa kike yi amma abin ya fi ƙarfinki sai allah ya rubuto ashe yaron banza ne to wannan baki da laifi tunda ke iya ƙoƙarinki amma sakaci abba asu sannan ba a son a sake ma yaro gaba ɗai a ba shi dama ya ta duk abin da yake so yanzu wata misali za ki ga ko kuɗi ta aje yaron ta ɗauke ya je ya kashe ba ta ce a komi to rashin magana illa ne ko ba magana ba ne wata rana in yan lalaba bai gana ta ba nawa zai ɗauka wa koya mai sata to waɗanga abubuwa su nike son ku kula da su lokacin sallah ya ita ta yi sallah amma ga yaranta na wasa ba ta ce musu komai ba ranar jima'a ce ga kowa na zuwa masallaci da yara ba ta koya musu su je masallacin jima'a su yi sallah ba sun ka girma zan ba su sallah laihin waye to waɗanga abubuwa su ake son ku sani ka yi iya abin da kake iyawa kuma ka haɗa da addu'a cikin keyiɗin keyiɗin kuma ki ta addu'a Allah ya shiryar to Allah ya sawwaka Allah ya taimake mu in dai ana karatu kuma ana aiki da karatu yanzu wanga karatu kaɗai ƙasar argungu in mun ce za mu yi aiki da shi shi kada ya ishe mu ɗan karatun nan da mun kai na yau nan babin su tara ɗai Allah ya sawaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh